بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس منا شاهو في كنوكو نشاهدو نعم نشاهدو karatun da muke a littafin ismin muslim min azkarin kitabi wa sunna za mu tashi yau a zikiri na hudu a babin ko abinda malam ya tara na zikiri na farko shine azkar al-istiqaz min an-nawm zikirin da ake lokacin da aka farka daga bacci shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to haka dai waɗannan ayoyi har zuwa ƙarshen wannan sura suratu ali imran asali wannan ayoyi guda nawa kenan goma sha ɗaya daga aya ta ɗari da casa'in ko zuwa aya ta ɗari biyu domin dama wannan sura suratu ali imran ayoyinta 200 ne cik to daga aya ta 190 wadda ita din tana ciki sai 91 da biyu haka har zuwa ƙarshe kaga ayoyi zai zama 11 ko yawa tunda ta 200 ma tana ciki to waɗannan ayoyi ko kuma ko goma ne sha ɗaya ne ayoyi goma sha ɗaya tunda ta ɗari da casa'in ɗin tana ciki yawa ita ma ta ɗari biyu tana ciki za ka ka tashi lissafa su hadda ta ɗari da casa'in kuma hadda ta ɗari biyu za ka ga ayoyin guda goma sha ɗaya za ka ji haka akan saki cewa ayoyi goma na ƙarshe na ali imran amma ayoyi sha ɗaya to asali wannan ya zo a hadisi tunda kun ga wannan zikirori ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake koya mai abin nufi abubuwan da yake karantawa yake faɗin su na addu'o'i da zikiri yayin farkawa daga bacci al-imam bukhari da al-imam muslim su suka rawaito wannan hadisi da ya bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta waɗannan ayoyi in ya farka daga bacci wannan hadithin shine asalin hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an da yake ba da labarin cewa wata rana ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin innarsa maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul fadli bintul harith ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas ummul fadli sunanta ita ce wadda ta haifi abdullahi dan abbas to ita da maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kanwa kun ga ce ashe kenan maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama inna haka ake cewa ko yawa yar uwar uwa ga shi abdullahi dan abbas zaka maharamiyarsa ce zai shiga ɗakinta kuma lokacin ma yana mumayyizi yana ƙarami domin kun san abdullahi dan abbas lokacin da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara goma sha biyar gaba ɗaya ya wuce shekara sha biyar wasu ma su ce tsakanin sha uku da sha biyar a wannan tsakanin ibn abbas ya rasu kuma ya daɗe a duniya bayan manzan Allah sallallahu wannan shi ma shi ne sirrin yawan hadithan ibn abbas saboda wannan ƙaramin ƙananan shekaru kuma ya kai ta miyizi kuma Allah ya kore masa kwanya mutum ne mai zarangwana mai ƙarfin ƙwaƙwalwa riƙewa da haddacewa na duk abin da ya ji kuma sannan ga addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi masa da ya masa addu'ar cewa ya Allah ka ilmantar da shi ta'awili ka fahimtar da shi addini faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka sanya shi mai fahimtar addini kuma ka sanya shi mai sanin fassarar alqur'ani shine ta'wil ta'wil ana nufin tafsirin qur'ani ai mu kuma ta mun taba wannan zancen da sababin iskar mako wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ibn abbas din ya zo gidansa wurin da ita maimuna shine da yana gidan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ban daki shi ibn abbas yana dan karami haka a lokacin sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ban daki to sai lura bai dau buta ya shiga da ita shine ya je dauki buta haka dai a hausance mazubin ruwa ya zuba ruwan ya je bakin kofar ɗakin sai ya ajiye sai koma sai ya zauna da annabi sallallahu alaihi ya gama bukatar sa yana bukatar ruwa ya bude ya dauki ruwan ya koma ya amfani da shi sallallahu alaihi wasallam to shine da ya fito yace wa ya kawo wannan ruwan maimuna tace ibnu abbas abdullahi to a lokacin sai ya faɗi wannan addu'a sai ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil kun saboda alama ce ta yaro mai nabaha ya san abin da ake so a lokacin da ake so ya fahimci yanzu lokacin amfani da ruwa ne shine ya je ɗauko ruwan sai ajiye to har ya samu wannan addu'a da ya rabauta da ita gata muna ambatanta kuma haka za a ci gaba ambatanta har kiyama Allah subhanahu ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib kun ga yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka kuma da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maimuna tunda shi dan Abbas Abbas kuma baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da Abbas da abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƴaƴan Abdul Muttalib kaga ya zama baffa ga shi Abdullahi dan Abbas to da a wannan mu dawo kan wannan kissa ta wannan hadisin a kwarai da gaske ya nuna iyayensa sun yi aiki ummul fadli dama faqiha ce ita kanta mai kokari ce kuma haka nan mahaifinsa abbas abbas dan abdulmuttalib har a yakin badar bai musulunta yana ciwon inda aka kama a yakin badar a matsayin a kamammun yaki daga baya musulunta shi mahaifin abdullahi daga nan kuma dukkan gidansa kuma yana cikin waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa zurriya Allah bar masa zuriya mun abdullahi din shi kansa yana da yaya da yawa wanda su ne suka kafa daular da ake cewa daular abbasiya su ne ake cewa banil abbas duka zuriyar daga muhammad ibn ali ibn abbas ibn abdullahi ibn abbas ma'ana shi abdullahi ibn abbas yana da da ali wannan da ali shi ya haifi muhammad shi wannan muhammad dan ali da shi da yan uwansa su suka kafa daular abbasiya ko daga zurriyarsu gida ne dai mai albarka kuma sun yi aiki wajen tarbiyyar ‘ya'yansu wanda kuma wani shine darasin da ya kamata mu ɗauka irin wannan a rika jan yara a jiki ana nuna musu ilimi a nuna musu falala da daraja da tarbiyya mai kyau mu yanzu a zamaninmu za ka ga yara ba su san irin wannan fahimtar da tunani mai kyau bal girmama manyan ma yanzu babu biya ta can ka ga yaro yana girmama wani saboda abokin babansa ne ko shekarunsa suna daidai da na mahaifinsa yanzu duk wani zance ne ya dan matsa ya baka hanya ba zai har in ka kusa taba shi ma sai ya nemi wani abu ya fito daga bakinsa wanda za ka yi nadama in ka ji shi kuma wannan gaskiya ba wallahi tsakanin da Allah rashin aikin ne mai aikin ne ba ma yi na nusar da yara so da su masallaci fahimtar da su su ga yadda ake sauraron abu kuma sannan a gida ka rika nuna musu in an zo wuri kaza an haɗu da manya ga yadda ake in an zo masallaci ga yadda ake da girmamawa ta aje gida a gai da manya da sauransu duk wannan yana da daga cikin abin da wajibinmu ya zama a same shi to kar mu yi nisa daga darasinmu wata rana abdullahi bin abbas a irin zuwan da yake wurin ita khalarsa maimuna matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wata ran ya kwana a gida wani hadisi ingantacce ne ya kwana a gidan tare da wannan yar uwa tasa ko in ce uwa tasa inda kanwar uwa ce to da ya kwana kuma a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ya zo a wata riwaya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana gidan ita maimuna a ranar kuma ibnu abbas ya zo gashi ya kai shekarun tamyizi shekarun tamyizi shine shekara bakwai zuwa sama inda yaro ya san abin da ake cewa al'aura ya san ya guje wa abin da zai cuce shi dole ya kai shekara bakwai kaga in ya ga wuta ya san wuta ce ba zai damka ba ko shine ma'anar tamyizi yau in ya ga wani abu da zai cuce shi misali ya ga maciji ba zai ce abin wasa bane ya san abun gudu to wanda ya kai wannan ana cewa ya kai tamyizi to har akwai riwaya da ta zo cewa lokacin maimuna tana haila malamai har suka alimamun nawawi sharhin sa na wannan hadisi cikin alminhaj sharhin sahih muslim yana cewa ya zo a wannan riwaya cewa a yace qala al-qadi iyad qadi iyad ya ambata cewa ya zo a wannan riwaya cewa a wata riwaya kai zan ce ba wannan ba a wata riwaya cewa tana haila a lokacin ita duk da wannan riwaya bata inganta ba amma lalle abu ne mai kyau a nuna shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin yanayin da baya bukatar iyalinsa a wannan dare shi yasa har yaron da ya kai ta mizi ya zama ya kwana a wannan daki tare da wato uwarsa ko yar uwar uwarsa kuma har ya shaidi wannan abun da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ya farka daga bacci da kuma irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da daddare ya shigo ɗakin iyalinsa fatahaddatha ma'a ahli suka yi hira da iyalinsa sannan kuma raqada sannan ya kwanta yi bacci sannan sai lokacin da dare ya kai saura sulufi wato sulufin ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka da ya farka ya yi alwala kafin nan ya faɗi sai karanta wannan wannan ayoyi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl ya duba sama ya faɗi cewa sai da ya kalli sama da ya fito daga ɗakin ya kalli sama shine yace inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab to wannan shine dalilin kawo wannan ayoyi a cikin wannan hadisi cewa ga abin da ya ambata bayan ya farka daga bacci da kuma da ya faɗi wannan ya alwala ya zo ya sallah la'alla a wannan zuwan ne ko wani daga zuwan abdullahi ibn abbas ai ya taɓa ba da labari cewa sun yi sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallar dare ko shine yana karami har ma bai san inda ake tsayawa gefen liman ba sai ya zo gefen damansa a gefen hagunsa ne ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama shi sai dawo da shi gefen damansa yau domin liman ai shine a gefen hagu in mutum biyu ne za su yi sallah ba nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye na sallah sai shi ibn abbas sai zo ya dawo gefen da liman ya kamata to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama shi ta baya wannan ya nuna irin wannan aikin karamin aiki ana cikin sallah ba komai domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya daidai ne sai kamo shi sai jawo shi sai dawo da shi nan gefen sai ya tsaye da shi daga nan aka samu cewa ashe idan mutum biyu ne za su yi sallah to liman shine a gefen hagu shi kuma mamun shi kadai din a gefen damar to shine dawo da shi wannan gefen kuma har aka yi sallah to shine ake ba da labarin ya karanto bakara daga nan ya nisa'i ya ali imran haka har yake cewa ya kusa ya aikata wani abu yaji ya gaji ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kun san wannan kisar a wasu munasabobi to tunda dai gidan babarsa ne yana da dama ya zo kuma yakan kwana a gidan kuma sannan yakan shaidu wannan da bai shaidi waɗannan abubuwa ba dama mu samu wannan ilimin ko ba haka ba yau to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu daraja da manzo Allah kuma ya kara manzo sallallahu alaihi wasallam salati to shine yake fata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya na ƙarshen suratu Ali Imran wannan shine asalin hadisi ya zo wurin muslim da ɗan bambancin lafazi ya zo a sauran littattafai tirmidhi da sauransu duka sun ruwaito ne amma dama da tunda mun same shi muttafaqun alai to ya wadatar bayanin haka illa yanzu mu ji waɗannan ayoyi da kuma abin da suka kunsa na ma'anoni domin faɗakar da mu Allah sa ana fahimta Allah subhanahu ta'ala yana cewa ma'ana dai kenan yanzu idan ka tashi daga bacci ka haddace waɗannan ayoyi na ƙarshen suratu Ali Imran yana daga cikin abin da ake karantawa in an tashi daga bacci shikenan abu kuma daga cikin abin da za mu ɗauka na fa'ida har yanzu halaccin mutum ya kalli sama ko? e kallon sama domin daukar izina domin daukar lura da wannan irin halitta mai girma da Allah maɗauki ya halitta halittar sammai da abin da ke ciki da taurarin nan da wata da rana yadda suke tafiya a tsarin da babu tasgade ba rikici tun da aka haife ka kai da iya sanin ka ga duniya kenan to haka kaga tsarin nan na tafiya tsarin dan adam duk yadda zai tsara shi wata ran sai kaga an samu wani targaɗe haka ne ko ba amma tsarin Allah babu wannan targaɗe kowa ya san duniya to haka ya san ta rana ta fito ta gabas ta faɗi a yamma a samu wannan a samu wannan kaga yadda Allah maɗauki da tsari irin wannan tsari kamar da imamu sa'idi yake ambata a fassarar wannan aya ce wannan aya akwai abubuwan mamaki a cikinta na yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara duniyar lalle ta kai a kalle ta a ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ulil albab ma abuta hankali al-lub nan ana nufin al-aql ma abuta hankali masu tunani ashe ashe ana san tunani ashe hankali abu ne mai muhimmanci tun da har aka ambace shi ko za mu zo dai mu ci daga cikin ma'anonin duk da dai bai kamata mu shiga darasin tafsiri ba kuma ko eh dama za mu yar fassara dai sama sama eh ba za mu shiga tafsiri na? a ko yana cikin ɗakin zai yi ko mutum yana cikin ɗakin zai yi in kuma ya fito ba lalle ne shi kansa kallon saman ba amma in yi haka da niyyar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu lada shi ma na musamman tunda dai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli saman sannan ya wato faɗi wannan ko ya karanta waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للي أتكين شأن حلت السمي دا كسا سمي دا دو أبن دا كتكين سو سما إن أنت سما أبن دا ممكن غني هكا شين سما هو والسماوات بعد إيبت سما تدايا تبيو تأوكو تغلو har zuwa bakwai kuma a kowace duniyoyi ne daban-daban a ciki ba guda ɗaya ba waɗanda suka yi binciken ilimi a zamanance suna ba da labarin yadda abubuwan suke sai ka ga ya fi ƙarfin hankalin mutum ya fahimci ma yadda abin yake suna kwatanta kullum mukan faɗi wannan suna kwatanta wannan duniyar da muke gudun-gudunwar mu a kanta mai ta faɗa a kan fili ko a je kotu a kai ƙara fili 50 by 50 to dukkanin ta gaba ɗaya ka kwatanta ta da wata tauraruwar wani tauraro ɗaya tauraro akwai tauraron da ya fi rana girma tunanin kuma ba guda ɗaya ba da yawa kuma a kowanne bangare na duniyar akwai irin waɗannan suna nan da yawa abin ba ya fi ƙarfin yadda za ka suranta shi da kanka to abin dole ne a faɗi wannan cewa inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat akwai ayoyi abubuwan izina abubuwan lura amma gawa ga ulil albabi ma'abuta hankali waɗanda suke lura da abubuwa hakanan ikhtilafun laili wan nahar sabanin dare da yini an nahar na ana nufin yini dare kuma lokacin duhu yini lokacin haske sabanin su wannan ya zo wannan ya tafi ba su haɗu lokaci guda dare kuma yini ba in yini ya zo to dare ya tafi in dare ya zo yini ya tafi da sabaninsu na adadin awoyi a wani lokaci kaga sun daidaita adadin awoyin da suke yini shine adadin awoyin da suke dare wata ran kuma kaga daren ya zarta ya yi yawa kamar lokacin sanyi ka yi bacci ka yi juyi ka sake farkawa duk asuba ba ce ba lokacin sai ga ana sallah wajen biyar da rabi ko yawwa lokacin zafi kuma kaga wajen hudu da rabi ma ana sallar asubahi shi kuma lokacin dare ya tsuke kuma kaga sallar isha'i ta tafi ita ma can wajen bayan takwas sannan kuma asuba din nan da nan an yi ta kaga ashe daren ya tsuke yini kuma ya yi faɗi wata ran kuma kaga yini shi ya fi faɗi daren ya tsuke abin nan daren ya yi faɗi yinin kuma ya tsuke haka dai to wani dai yana cikin ikhtilafin da ake nufi to Allah mun ke ce wannan a cikin su la ayatin li ulil albab su ay ulul albab ne alladhina yadhkuruna Allah sune masu ambatan Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambatan Allah ambato nan a har sallah tana ciki bal ya zo a hadisi ingantacce fassarar wannan cewa sallah a zaune sallah a tsaye da ambaton Allah din ba wai abinda ake nufi tsayawa ko a yi ta yi yadda bai zo a sigar da manzan Allah sallallahu ya karantar ba abinda ake nufi ambaton Allah sallah ambaton Allah karatun alkur'ani ana yi a kwance ana yi a zaune ana yi a tsaye ana yi a kishin gide yau galibin mutane sun fi son a ce in an faɗi wannan to abinda ake nufi zikiri da za a yi layi ana yi ko ana tsalle ana rawa to ba shi ake ishara ba shi ake nufi a yanayi dai na dan adam a koyaushe mutum ya zama a cikin zikirin Allah yake wanda shine kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara la yazalu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah da wani bawan Allah ya tambaye shi yake cewa kada harshen ka ya gushe ma'ana harshen ka ya zama bai gushe ba danye yake da ambatan Allah mana danye baka dade da wani zikirin ba ka shiga wani zikirin kana gama wani ka shiga wani to wannan abin da ake nufi a wannan ayar ma shine kullum mutum ya dimanci ambatan Allah ka haddace waɗannan addu'o'i da ake yi a lokacin tashi daga bacci a lokacin kwanciya lokacin sa riga duk fa gashi duk zamu zo mu duk abin da kake so ka sani na addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko yace ko ya karantar to duk zamu gansu a cikin wannan littafi insha Allah za mu fa'idanta da su to bi yana cikin wannan ma'ana ta alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ala junubihim ana nufin gefan su yaminan wa shimal wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani a halittar sammai da ƙasa su yi dubi su kalla su kai Allah shi ne gwani jiya da ya kaza jiya da ya kaza jiya da ya kaza wani ya hau jirgin sama da lokacin damuna sai ga an shiga cikin gajimare kuma aka haye saman ma sai ga gajimaren a ƙasan suke wai dama gajimaren ba can suke nesa bane ta aya saman gari suke da masu Allah ma ke kawo muku su ya tattaro su ya zubo muku da ba ba nesa suke kusa suke da aka jirgin sama yana shiga cikin su kuma ku duba ku ga yadda sai Allah ya yi gajimaren saboda ya san lokaci zai zo za a yi jirgin sama zai tashi bai yi gajimaren kamar dutse ba da ba da ba a tashi ba don ana tashi bum sai a faɗo sai mutuwa amma ya san wannan abin zai zo ya faru dan adam zai kai ci gaban iliminsa da sauransu zai yi wani abu na yin tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa haka zaka ga jirgin saman ya keta jikinsa ba abin da ya faru daga san hayaki zai shiga kuma ya fita wannan in ba tsarin Allah ba waye zai yau to duk waɗannan yanzu ka tsaya zancen ma wannan abun kawai a ce wannan tsarin na halittar sammai da ƙasa shi za ka yi studying ka yi bincike ya ishe ka wato abubuwan ɗaukar wa'azi shi yasa za ga masu karatu a wannan fannin akan samu masu musulunta da yawa musamman in suka ji labarin ƙur'ani suka ga yadda Allah ya wannan zance kuma sannan wani abun jan hankali na taɓa ambatar wannan duk irin yadda masu scientist ɗinnan suka yi bincikensu suka zo suka gaya mana ga yadda saman take ga taurari ga yadda suke ga waye ga tafiyar su ga me ga tafiyar rana tafiyar wata duk abin da suka binciko da kuma kayan kallon nesa da suka kafa suke hangowa abubuwa wanda kuma galibi ba ƙarya bane ce ga nisan tsakanin wannan tauraro da wannan duk suna bincike akan wannan za su gaya maka hakanan duk wanda su karanta addinai a baya ba a taba samun wani dan adam ko aljani da ya taba zancen cewa shine yayin wannan halitta banda Allah ba wanda ya taba claim kawai da'awar cewa shine yayin wannan halitta Allah kuma nasa ba da'awa bace gaskiya ce cewa shi ya faɗa yanzu yaushe wani dan adam da wani rikicinsa kawai dan ya fara karanta science bai nisa ba har zai zo ya ce wani nature ce haka haka aka samu abin kawai haka babu dukan wai coincidence ne haka kawai waɗannan abubuwa wani abin ya fi ƙarfin coincidence ya fi ƙarfin coincidence eh haka kawai wani da wani big bang eh da abubuwan haka suke kawai da aka kwantsama aka shi ne duniya ta rabu wannan ta nan wannan ta nan shikenan kuma ko da wannan theory din da sauransu mai bugawar a samu ban din har a tarwatsa din Allah ne ya abin sa dan yayi haka din an fahimci abu yau da haka duk abin a dangana shi zuwa ga Allah shi kadai ya faɗa a littattafai da aka aiko daga sama cewa shi ya halitta sama je ka duba bible da ke hannun yahudawa old testament ka duba new testament na kirista duk akwai wannan zancen a ciki babu wanda ya taba faɗin cewa wani annabi ne ya halicci sama wani ya taya shi suka halicci ƙasa babu wannan abu banda Allah babu wanda ya faɗi ya yi halittar ko wannan ya isa kar ka zo kana ɓata lokaci kana karanta wani waya cewa ai nature haka kawai aka ga abun wai natural selection da ana haɗe da duk mutane haka ake sai wani abu ya fito daga ruwa shikenan sai suka dan watsu sai wani ya shiga nan wani ya shiga nan ya samu gindin wata bishiya sai wurin ya dace da shi ya yi adoptin din wurin shine natural selection shikenan sai ya zama biri shikenan a hankali sai ya zama kaza sai ya rika caccanzawa ko sai ya zama mutum da kafa biyu yana tafi wannan tatsu ne rashin hankali ne ma ba wannan ba magana ulul albabi ko ulul albabi sallamawa suke sai rabbana ma khalaqta hadha batilan suna tabbatar da cewa Allah ne subhanahu wataala yayi wannan halitta Allah subhanahu wataala kara mana ilimi to in sun ga wannan suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji mu baka halicci wannan dan barna ba ne wannan abun wallahi ba haka kawai aka yi dan wasa ba eh me wasa ba zai wannan ba kuma ka duba yadda wannan dai sun muka shiga cikin sama sai ka ga wasu abubuwan da yawa suna shigowa na darussa da za su ɗau lokacin da wannan mahallin namu da irin wannan karatun ba zai ɗauka yadda Allah maɗauki ya tsarin sa na yadda rayuwar tamu take tafiya mu ɗin kanmu ka ga yadda Allah ya halice mu a tsakanin saurin dabbobi ya ba mu wa ɗan adam hankali da tunani kuma ya jefa wa kowace dabba ɗabi'ar rayuwarta da inda za ta rayu duk wata dabba da ka ganta Allah ya sa ta yi adoptin da inda take to wannan abin ne ya sa su suka kasa fahimta suka ɗauka cewa tsirowa daga ƙasan ne zai sa ka yi kama da mutane da halittun wurin sai suka ɗauka wannan maganar natural selection Allah ne ya sa kowanne abu mai rai ya dace da inda yake kuma a inda yake sai ya zama a nan zai samu abincinsa in ka kai shi wani wurin sai ya sha wahala bai samu abincinsa ba wannan dai yana cikin abin da ulul albabin suke lura da shi kuma in suka tashi wa suke dangana abin rabbana ubangiji ma khalaqta hada batilan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka kafi karfin wasa shine ma'anan subhanaka din e tunda an ambaci batila da barna da wasa ya Allah mun yarda babu zancen wasa tare da kai ka halicci wannan duniya ne dan ka kawo dan adam dan ya rayu dan ya bauta maka kuma da wata rana da zaka aje kai masa hisabi wannan ko ba karamin abu bane shi yasa Allah madauki ba mu labari lokacin da zai halicci dan adam ya faɗi abin da ya gaya wa mala'iku bayan dama mala'iku suna ta bauta masa yace akwai wani sunansa mutum zan halicce shi zai kaza zai kaza zai shine a suka ce Allah ka halicci wanda zai zo ya tabarna a bayan ƙasa saboda ya ba su labari zai kaza zai kaza zai kaza yace ni na san abin da ba ku sani dan adam din nan zai kaza zai kaza kuma gashi nan dan adam din gashi yana nan yana yana rayuwa to kuma rana za ta zo da kowane dan adam zai bar wannan duniyar rana za ta zo da kuma Allah zai tara duk dan adam kuma sai a yi hisabi a nuna isar Allah a nuna sarautar Allah a nuna kasaitar Allah a nuna isar iliminsa ya ce kai rana kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza da kai da wani da kai da wancan an yi kaza duk an yi rikodi kuma a nuna maka kuma a yi maka hisabi gwargwadon aikinka a ce dai aljanna Allah tsare ɗaya wurin kuma Allah sa ba za a ba za umarce mu mu je can wurin Allah sa aljanna za a tura mu baki ɗaya to ina ga mu bashi a nan dan na ga lokacin ba zai ishe mu har a ce mu gama wannan ayoyi baki ɗaya yadda muka saba wannan zama baya wuce minti talatin ashirin yau na ga mu tsaya kan haka za mu tashi inda ya ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita shi ma mu dan yi bayani dai saboda ka ga girman waɗannan ayoyi da kuma abin da ke cikinsu da kuma yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya hangi wannan muhimmancin nasu har yake karantawa saboda ƙarin imani da kuma wato tabbatar da ubudiyya ga kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana shi bawa ne na Allah yana tashi yana bautawa Allah kuma ga abin da yake cewa in ya tashi Allah ƙara mana fahimta Allah tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah ya sa mu ƙara lazimtar waɗannan zikirori na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah sa su yi mana tasiri a rayuwar mu Allah ya biya kowa bukatun sa na alheri ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa duk abin damuwa Allah ka kaɗe mana Allah ka taimake shugabannin mu akan maganin abubuwan da al'umma take ciki ya Allah ka sauƙaƙa wa al'umma abinda ake ciki na tsadar abubuwan rayuwa Allah ka sauƙaƙe Allah ka sauƙaƙe Allah ka sauƙaƙe Allah ka sa mana albarka a wannan damuna a samu abin da za a ci ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام نعم إيه. akwai mene? wanda jinjirin shi ibn abbas? wannan dai ita ce isar da muka abbas Allah son ta lai kara mana inta barakallahu fi barakallahu fi amin